الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان أو لأجل مجرد التعويض بالثواب أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان والله المستعان وعليه التكلان وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة في القصد الأول وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضت لا بد منها هي من لوازم هذه النشأة فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قروة, هي قروة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله وقال هلال بن ساف بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتاده فضله الإسلام ورحمته القرآن وقال الطائفة من السلف فضله القرآن ورحمته الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi goma ga watan muharram a shekara ta 1439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shi ne ɗaya ga watan goma shekara ta 2017 a lissafin milaniya darasinmu na 32 kenan a karatun littafin إضافة اللهفان في مصايد الشيطان مالك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى دام تاشي يو فإن الوجه الثالث ومن فارشي درس منقل شيء من tsaya tsakiyarsa ko ce farko farkonsa wajihi na uku wajen fitar da ma'ana da kuma bayanin cewa لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه أو وربه وفاطره هو إلهه ومعبوده باب سعادة قوة زوجيا باب جندائي باب نئمتوا باب جاروا سيدا زوجير تايد تاكم كربي سوى محل تنت ديك أجيتا شيني abin bautarta shi kansa samun abin bautar makusudi ne tilas ne ba dama mutum ya ji daɗi a duniya in ba shi da abin bauta abin bautar kuma ya zama mahaliccinsa ne ba wani ba to in ba haka ba ba shi da zaman lafiya ba shi da natsuwa ba shi da kwanciyar hankali ba shi da wani jin daɗi da zai yi to ya kawo mana fuskoki guda biyu muna fuska ta uku inda ya bayanin cewa fuska ta uku anna faqra al-abdi ila an ya'budu Allah wahdahu buƙatar bawa a ce ya bauta wa Allah shi kaɗai babu abokin tarayya wannan buƙatar ba shi da ba ta da ba shi da ko in ce ba ta da wata da ta kama da ita ballantana a kiyasinta ai kun fahimci me yake nufi a ce ɗan adam yana buƙatar ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah ɗin kuma shi kaɗai kada ya haɗa shi da kowa a wajen wannan bautar to shi ɗan adam ɗin yana buƙatar haka irin buƙatar da tafi kowace irin buƙata in ba kuma ta baya haɗa wannan abin da buƙatar rububiyya da buƙatar uluhiyya in kun za ku iya tunowa yadda ɗan adam yake buƙatar a ce yana da mahalicci da ya ƙage shi mahalicin da yake kula da rayuwarsa mahalicin da yake bashi numfashin da yake shaka da abincin da yake ci ya biya masa bukatunsa ne da kullum wannan kun ga aiki ne na rububiyya haka ne ko ba haka ba yau to yadda kake bukatar wannan abin bautar ko mahalicin da zai maka wannan hidimar ko in ce ya maka wannan taimakon ya ni'imtar da kai da wannan ni'imomin to haka kake buƙatar a ce kana bauta masa kuma ya zama shi kaɗai za ka bauta wa ya zama a zuciyarka babu wani da ya tarayya da shi wajen wannan matsayi bal sai sai kai buƙatar ka ma zuwa ga abun bauta ta fi buƙatar ka zuwa ga mahalicci an fahimci abin to ƙarƙashin wannan ne shine sai ke cewa lallai wannan buƙatar ta bawa akan ko zuwa ga cewa yana da abin bauta da zai bauta masa shi kadai ba ta da wata da ta yi kama da ita ballanta na ikiyasinta sai ce lakin yushbihu min ba'd al-wujuhi hajat al-jasad ila al-ghidha ishi kawai dai wani abu da zai iya kama da shi shine irin yadda jiki ke buƙatar abinci yake buƙatar abin sha yake buƙatar numfashi to haka shi ɗan adam zuciyarsa take buƙatar a ce akwai Allah da take bauta masa kai sai tsakaninsu ma akwai abubuwan bambance-bambance da yawa yace domin ku haƙiƙanin bawa in an ce maka bawa mutum me haƙiƙaninsa shine zuciyarsa da ruhinsa san to sai ce wannan zuciyar da ruhi la salaha lahu illa bi ilahihil haqq zuciyar nan ba ta da gyaruwa ba yadda za a zuciya ta gyaru sai idan ta hanyar abin bautatta wanda yake shine na gaske allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi a wanda zuciyar ba za ta natsu ba sai da ambatansa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wala yaskunu illa bi ma'rifatihi wa hubbihi sannan kuma zuciyar nan ba za ta natsu ba sai da sanin Allah sai da san Allah kuma dama shi bawa da'iman mai wahala ne mai ƙoƙari mai ɗawainiya wahala sosai kuma zai haɗu da ubangijinsa kamar da ya mana a wannan a cikin alƙur'ani sannan sai kuma haɗuwa da ubangijin nan tilas ne ba makawa dole sai ka haɗu da Allah sannan har yanzu ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه sai ba shi da gyaruwa ko in ce ita zuciyar nan hanyar ba ta gyaru ba sai idan mai zuciyar wato shi bawan Allah ya kaɗaita soyayyarsa Allah kawai yake so bautarsa Allah kawai yake bautawa tsoronsa Allah kawai yake tsoro fatansa da ƙaunarsa Allah kawai yake fata da ƙauna daga gare shi ko da zai samu wani abu na jin daɗi ina maimaita mana wannan ɓangare na san duk mun yi shi saboda abin ya taho tare sai ce ko da wani abu ya faru ko ya samu ga ɗan adam ko ga zuciyar ɗan adam bawa wani abu na jin daɗi da farin ciki da wani abu daban ba Allah ba to fala ya dumu lahu zalika to nan jin daɗin ba zai dawwama ba gare shi da wani da kake so zaka ji daɗi ta hanyarsa mata da kake aure budurwa da kake so kuɗi da kake so mulki da kake so zaka samu wani temporary jin daɗi aiko to wannan abin da zaka samu ba zai dawwama ba bal yantaqilu min nau'in ila nau'in wa min shakhsin ila shakhsin amma yana ci ruwa ne yau ka ji daɗi da wannan gobe kuma ba wannan ɗin ba sai wani daban sai kuma wani nau'in jin daɗin daban yau ka same shi gobe kuma ba shi ba ne wani abu ne daban wai ta na'amu bi haza fi halin wa bi haza fi halin wata rana ɗan samu ni'imtuwa da wannan yau gobe kuma da wancan wa kathiran ma yakunu dhalika alladhi yatana'amu bihi huwa a'zama asbabi alamihi wa madarratihi sau da yawa zaka samu cewa wannan da ka fi so din abin da kake jin daɗi da shi abin da kake samun ni'ima da shi a duniya wanda ba Allah din ba shine babban sababin samun raɗaɗinka a zuciya da kuma cutar da za ta same ka ma'ana ɗan da kake so tsananin so tsananin sannan zai iya kaiwa ga ka saba ma Allah a kansa matar da kake tsananin santa za ta iya zama sababin ka saba ma Allah saboda santa ta hana ka ibadar Allah ta hana ka kusantar ubangiji ta hana ka duk abin da yake alheri ne na maslahar rayuwarka duniya da lahira ana yin wannan ko ba a wani dukiyar da kake so kake tara ta kake ganin za ta yi maka amfani la'alla babban sababin da zai sa ka samu kuna a zuciyarka ka samu wahala da azabtuwa shine wannan dukiyar da kake so ma'ana dai abin da yake faɗa duk abin da ba Allah ba in ka so shi to za ka sha wahala duk abin da ba Allah ba in ka so shi ka ji daɗi da shi to jin daɗin na ɗan wani lokaci ne amma Allah subhanahu ta'ala rayuwarka ba za ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba sai idan ka riƙe shi a matsayin abin bauta shi ka fi so sama da kowa shi kake bautawa ban da kowa shi ne kake dogaro gare shi baka dogaro ga kowa shi kake warku'u da sujada da yanka shi kake ƙaunar alheri daga gare shi shi kake tsoron wani abu ya same ka daga gare shi in ba wannan ne a zuciyarka ba to baka da zaman lafiya duk jin daɗin ka wahala ce insha Allah kun fahimci wannan abu wannan shine abin da muka tsaya a kansa darasin ƙarshe to sai ke cewa inda zamu tashi ne cewa amma ilahul haqq amma abin bautarsa na gaske wato Allah falabudda lahu minhu fi kulli waqti to tilas ne ya zama zuciya tana da abin bauta tana buƙatuwa zuwa ga abin bautan nan fi kulli waqtin a kowane lokaci wa fi kulli halin haka nan kuma a kowane hali wa aina ma kana duk inda kake ka taba tunanin akwai wata rana da zaka ce baka buƙatar ubangiji subhanahu wataala a ce baka buƙatar abin da zaka dogara gare shi baka buƙatar abin da zaka bauta baka buƙatar in bala'i ya same ka inda zaka juya ka kai ƙararsa akwai lokacin zaka ji baka buƙatar wannan a kullum kana buƙatar ya zama Allah maɗaukaki shi kaɗai kake bauta wannan buƙatuwar ta tilas ce ba inda za ka yi dole sai ka samu wannan wa aina ma kana fa nafsul imani bihi sai sai shi kansa ainihin haƙiƙanin imani da Allah ɗin wa mahabbatihi da kuma bauta masa wa ibadatan na'am da sansa wa ibadatihi da bauta masa wa ijlalihi da girmama shi wa zikrihi da ambatansa shi kansa waɗannan abubuwa huwa ghidha'ul insani wa quwwatuhu shine abincin mutum shine kuma karfinsa ma'ana in dai ka san dan adam ba zai rayu ba sai da abincin da zai bi jikinsa ya masa amfani to haka nan zuciyar dan adam ba za ta ji daɗi ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba sai idan ta yi imani da Allah sai idan tana son Allah sai idan tana bautawa Allah sai idan tana girmama Allah sai idan tana zikirin Allah in ba ruwanka da waɗannan ba san Allah ba bautawa Allah ba girmama Allah babu zikirin Allah to baka da abincin da zai gudanar da rayuwarka zuciyarka ba ta da abinci ba ta da farin ciki ba ta da nutsuwa ba ta da kwanciyar hankali an fahimci abin har yanzu wa salahuhu wa qiwamuhu kuma wannan shine bayan abincin dan adam da karfinsa to kuma shine gyaruwarsa kuma shine abin da zai tsaye da rayuwar ta tsaya ta tafi kama alaihi ahlul imani kamar yadda ma'abuta imani suke wadalla alaihi ma'ana wannan abun shine abin da ma'abuta imani suke kansa aqida su kenan ودل عليه السنة والقرآن كما سنن دا سنة دا القرآن سكي نوني زوا غريشي وشهدت به الفطرة والجنان وأن أبوكما كما شيني أبن دا دا فطرة دا كما زكاة أنا قريه ما سكيو سوما سكي شهيدا دشي معناه دا هنك المتون دا فطرة sun shaida wannan maganar ita ce gaskiya la'alla ban sani ba kuna jin kamar wani zaurance nake wasu ba sa fahimtar zancen ko ko ana fahimta dai to akwai wani abu da zai zai zo mana da shi la'alla in muka yi bayanin wannan za ku gane eh wannan maqta'in mai malam yake so ya faɗa gaba daya sai ce la kama yaquluhu man qalla nasibuhu min at-tahqiq wal irfan wannan abin da na gaya maka na buƙatuwar zuciyar dan adam da shi ɗan adam kansa zuwa ga cewa yana da abun bauta tsananin buƙatar da dole ne ba shi da farin ciki ba shi da ni'imtuwa sai da haka wannan kamar da ya faɗa shi ne aƙidar ma'abuta imani abinda za ka samu kenan a ƙur'ani abinda za ka samu kenan a sunna ya ce saɓanin abinda waɗanda rabansu na bincike na ƙwalƙwale matsaloli da kuma ilimi mai zurfi rabansu kaɗan ne waɗanda ba su da ilimi a ilimin addini ba su da ilimi mai zurfi a harkar addini saɓanin ra'ayinsu su akan wannan matsala wa bukhisa habbuhu shine dai kuma wannan waɗanda aka tauye musu ko aka haramta musu rabansu min al-ihsani na kyautatawa an ta'budu Allah ka annaka tara wannan al-ihsan al-mustala alayhi bil ma'ana al-istilahi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ilmantar da mu shi ake nufi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak to wannan ihsani shi ake nufi ana su waɗanda suka samu hasara ba su da ilimi mai zurfi sannan kuma rabansu na ihsani shi ma ƙarami ne ko kaɗan ne su suna cewa inna ibadatahu cewa bautar bawa ga Allah wa zikrahu da ambatan da zai wa Allah wa shukrahu da gode wa Allah maɗaukaki taklifun wa mashaqqatu wani abu ne da aka ɗora masa kuma wahala ce ma'ana ibadan nan da muke yi wani wani philosophical discussion ne tattaunawa ce ta masu falsafa ko in ce a littafan aƙida a ko waɗannan maganganun musamman wanda ya mai da hankali kan wannan zancen malam ibnu taymiyyah akan ko daga wurin ɗalibin sa malam ibn qayyim ya samu wannan zancen zan mana magana a kansa amma ina so ku fahimci larabcin gurin sannan sai in dawo mana bayani yace sabanin yadda waɗannan mutane waɗanda ilimin su ya karanta rabon su na bangaren abin da ya shafi ihsani shi ma ya zama an tawaye musu shi an haramta musu ba su same shi ba su ra'ayinsu shine bawa ya zama yana bautawa Allah da ibadojin nan da ake yi da sallah da azumi da zakka da haji da sauransu na abubuwan jiki da yake aikatawa to duk da zikiri da yake yi duk wani nauyi ne wata wahala ce taklifi ne aka dora masa kurke wannan lafazin taklifin da shi zamu fara magana kafin waccan matsala din li mujarradi libtila'i wai an yi haka ne kawai domin a gwada shi a gwada walimtihani ay masa jarabawa au ko kuma li'ajli mujarradi ta'widi bis-sawabi ko kuma an ɗora masa sallah da azumi da zakka da haji ne da jihadi da sauran abubuwa da kyautata ma iyaye da abubuwan da suka shafi dai ibada an ɗora wa wai bawa ne li'ajli mujarradi ta'widi dan kawai za a zo a bashi sakamako wato kwatankwacin abin da yayi shine za a bashi sakamako shine ta'widi bisawabi a bashi lada ladan kuma almunfasilun da yake daban baya cikin wannan abubuwan ibadar da yake ba shi da wata alaka da ita ibadar wasila ce kawai dan a bashi lada amma ba yana yin ta bane li zati hali annahu yahtaju ilaiha kun gane wannan zancen wannan zance sai ka mu karasa bai sai ce kal mu'awadati bil asmani kamar dai da ake ba wa mutum musaye da abin da ya shafi farashi in yana son abu ba kasuwa yake zuwa ba da kudinsa sai ba da farashi sai a bashi abin da yake bukata ya siyo abinci da kudinsa ko sauran abubuwan bukatu su ma haka ya sai waya ya sai kati kama a misalin zamanin yanzu a auli mujarradin riyadati ko kuma ya zama yayi ne kawai domin motsa jiki yana sallah dan akwai motsa jiki a cikinta yana azumi dan akwai taimaka masa wajen gyara level din sukari shuga a jikinsa misali yana yin azumi dan ya samu lafiya ana samun wannan abin ko yawwa wa tahdibiha da kuma horar da rai liyar tafi'a an darajatil bahimi dan ran dan adam ya ɗaukaka sama da darajar dabba wajen dan haka ake min alhayawan daga cikin dabbobi kama hiya maqalatun kamar da da kuka sani wannan ra'ayoyi ne liman bukhisa habbuhu na wanda aka tauye masa rabansa ko aka haramta masa rabansa min ma'rifatir rahmani na sanin Allah mai rahama وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان ربنا ندندن حقيقة الإيمان شما يقرنت وفرح بما عنده من زبد الأفكار kuma yana yana murna yana alfahari yana farin ciki da abin da yake da shi na kumfar tunani wa zubalatul azhani da bola da tarkace na kwakwalwa da yake tunani a kanta duk ku yi zan zo mana wannan bayani bal suna cewa ibadatuhu wa ma'rifatuhu wa tauhidu to wannan ku kyale shi wannan shine zancen daidai zamu dawo kansa me malam ibn qayyim yake faɗi dangane da wancan ra'ayi na fara ambata mana cewa malam ibn taymiya shine ya mai da hankali kan wannan zancen wajen martani da yake mayarwa kan masu falsafa da sufaye kashe-kashensu daban-daban da kuma wasu malamai a usulul fiqh wannan jinsin mutanen guda uku malamin jami'a ya yi magana akan wannan matsalar don mai da raddi a kansu ban sani ba waɗanda suka samu halartar ko sauraron wani karatu da muka yi a cikin tajiridu tauhidul mufid a dutse akwai wani bangare da malam ibn qayyim ya bude da fadinsa a wancan littafin wanda shine ya dunkule mana shi haka a dunkule bayan magana akan maqasidul ibadat ko dan me muke bautawa Allah bautar Allah da muke me manufarta me muke so mu samu a bautar Allah ƙungiyoyi na addini sun rarrabu wajen mahangarsu dangane da wannan a wurin masu falsafa ta yunan wanda su suka gowa mutane da wannan tarkace-tarkacen da suka batar da mutane daga kan hanyar manzanni su a wurinsu ibadan nan da ake yi da sallah da azumi da zakka da hajji da sauran abubuwa an shar'anta wa bayi ne annabawa ne suka zo da su suka shar'anta wa bayi don su samu maslaharsu ta duniya don maslaharsu ta duniya a siyasance domin su samu sauƙin biyar da bayan su ji daɗin jagorancinsu su annabawa sannan kuma don su bayan su samu maslaha da alherai iya duniya shi ku gyaran zuciya da tauhidi ba cikin harkarsu su an fahimci wannan shine ra'ayin yan falasifa a cikin wasu daga cikinsu in ka gogon sufaye su kuma suna ɗaukar bautan nan da ake yi kafin zo kan sufaye mun utazilawa wanda su ma gyauran waɗance ne mutakallimuna ne da suka ɗauko daga gun yan falsafa su kuma suna cewa wannan ibadar taklifi ne wahala ce aka ɗora mana wasu daga cikin su ce saboda akwai sakamako da za a bamu don haka muna yin bautan nan ne don sakamakon da za a bamu kana yin sallah saboda ladan da za a baka kana azumi saboda lada da za a baka akwai lada da Allah ya alkori ai ko zai bayar to don wannan ladan muke yi in ji waɗannan mutane kamar mutakallimin su ne masu wannan ra'ayi saboda ladan ne ko saboda wahalar ne da aka ɗora mana sakamakon a jarraba mu a gawaye a tsaye daidai saboda a bashi sakamako haka wasu suke faɗi su kuma sufaye suna cewa ana yin wannan ibadar ne domin kawai a hora rai jiki ya saba idan jiki ya saba da wahala to zai yi ittisali zai haɗu da Allah sai ai fana'i sai bawa sai sai ya zama yana tarbiyyar kansa a hankali a hankali har ya zama shi shi ma ya zama shi kamar da suke cewa ma'ana asalin bautar laisa li maqsudiha laisa li dhatiha sai dan waɗannan abubuwan amfani ku riƙe wannan abubuwan to wannan shine ra'ayoyinsu waɗannan su yake nufi da cewa su ne waɗanda qalla nasibuhu min kaza qalla nasibuhu min kaza an gane zancen to shi abin da ke so ya faɗa kuma kamar da ambata mana ya samo shi daga malamin sa malam ibnu taymiya shine shi kansa ka bauta wa Allah to kana buƙatar haka saboda ita bautar kanta abin amfani ce kana yin sallah ba dan ka motsa jiki ba a'a saboda kai din ruhinka yana buƙatar ka kaskanta zuwa ga Allah ka gyaru saboda in ba wannan ma ba za ka ji daɗin rayuwa ba kun fahimci wannan zancen to wannan asalin duk ibada tana da wannan maqsudin asli akwai kuma maqsudin da yake taba ne shi zancen a baka sakamako taba ne yana zuwa ne daga baya amma asalin ka bautawa Allah din tilas kana bukatarsa asalin ka samu wanda zaka jingina zuwa gare shi ka dogara gare shi ka koma ka kai masa kukanka dan ya share maka kana bukatarsa kana bukatar addu'a kana bukatar ilahin da kake bauta masa kana sansa kana kauna na alheri daga gare shi to wannan tilas ne ba da zaka yi ba zancen an sa maka waɗannan abubuwan bautar ba ne ko don a jarraba ka ko don wahalar da kai a matsayin taklifi ko kuma da sauransu da sauran irin waɗannan abubuwa da muka ambata na waɗannan ra'ayoyi da suka gabata dan ta bangaren usulul fiqi malaman usulul fiqi da yake faɗi yana ishara shi ibn taymiya da cewa wasu daga cikin malaman usulul fiqi a cikin abin da suke yi a babin qiyasi a babin qiyasi akwai wani bangare da ake cewa masalikul illa hanyoyin sanin illa da sanin illa mansusa ce ko mustanbata da harkar yadda za a yi istinbatin illa din inda an ce illa kun san me ake nufi ko daliban ilimi ne to sun sani illa ana nufin sababin hukunci to akwai abin da suke faɗa sababin hukunci an ya kuna wasfan munbabitan kuma munasiban za ka ga suna zurfafa wajen kwakwalo dalilin da ya sa aka sa hukunci ya zama kaza akwai misali da kullum nakan bamu labari a kansa ko in ba mu misali da shi in muka zo irin wannan zancen hadisin malaraban ƙauye da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya halaka da azumin watan ramadana ya taki iyalinsa da rana a kunci da wannan to da malamai suka zo tattauna akan mecece illar da ta sa aka ɗora masa kafara akwai abin da suke ce ma as-sabru wa taqsim sai a kawo wannan sai a ce la'alla kaza ne sai a ce a'a wannan ba shi bane sai a kawo da shi gefe a ce la'alla kaza ne sai a ce ba shi bane a kawo da shi gefe wannan ya kawo illasa wannan ya kawo illasa saboda illa ce wace iri mustanbata ce ba mansusun alaiha ba wani ya ce yanzu misali shi wannan ban Allah da aka dora masa wannan kafara an dora masa kafara ne in ka duba lafazinsa an ce a arabi ne shi balaraban kauye shin an ɗora masa wannan kafaran ne saboda shi ba kawai ne sai a ce a wannan wasf din laysa mundabitan wala munasiban bai dace a ce da shi aka ɗora hukuncin ba a takaice a takaice a ta tafiya a ta tafiya har a zo a ce ya taki iyalinsa da rana a watan ramadan sai a ce wannan wasfi ne mundabit kuma sifa ce munasiba ta dace da a ɗora hukunci a kanta to a ɓangaren malaman usulul fiqi a wannan aiki ne suke kuma aiki ne babban mai muhimmanci wajen sanin hukunce hukunce bal akwai abubuwa da dama da ba za su tafi daidai ba in babu wannan abubuwa ne an gane wannan to abin da ibn jami'a yake faɗa zaka samu wasu sun takaita maslahar da ake so a samu dangane da ilal da ake ɗora hukunce hukunce a kansu akan maslahohin duniya ba maslahohin lahira da gyara zuciya da alaka da Allah misali amma so nake kafin je kan misalin sai kun fahimci wannan zancen ai kun san a cikin littafan maqasid shari'a da malamai suka rubuta wanda wani bangare ne shi ma mai muhimmanci a babin usulul fiqh maqasid shari'a shine asalin manufofin da aka gina shari'a a kanta ai za ku ji malamai suna cewa maqasudin shari'a usul ɗinsu akwai abubuwa biyar ko hibd mene hibd nafs hibd mali ko hibd din hibd al-aql da kuma hibd arab ko ird ko an-nasl yawa waɗannan su ne abubuwa guda biyar to waɗannan abubuwan malamin jami'a ya ce malaman usul fiqh sun takaita maqsudin shari'a akan waɗannan abubuwa saboda galibin waɗanda suka rubuta littafin usul fiqi daga daga cikin mutakallimuna ne har ya kawo misalin gazali da inda yake cewa asalin amfanin fiqihu fiqihu da muke karantawa amfanin su a duniya ne kawai haka gazali ambata yace to irin waɗannan su ne matsalolin da suka samu shigowa cikin mutane suka ɗauka ba wani abu ban da su yace sun yi sakaci ba su mai da hankali akan bautawa Allah cewa ita kanta maqsuda bace ce yace ya kamata a ce daga cikin maqsudin shari'a shine a gyara dan adam din shi kansa cewa yana buƙatar ya zama bawan Allah ba kawai iya maqsudin abu ya bada wani misali Allah madauki da yace ya ayyuhal ladina amanu innal innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri ويصدكم عن ذكر الله wa ani salati fa hal antum muntahun mun san wannan ayoyin guda biyu yawa yace a wannan ayar idan malaman usul fiqh suka go sukan yi magana akan menene illar da ta sa aka haramta giya galibi me ake cewa dama iskari ko ita wannan ba iskari haka abin yake maye duk don haka aka samu cewa duk abin da yake haifar da maye ya zama me haram ko sunansa giya ko ba sunansa giya ba wannan daidai ne to ba matsala ba ce abin da yake faɗa ce amma hasarin wannan illar ko magana akan wannan ko a ce maganar dalilin da yasa aka haramta almaisir caca shine muqamara da ke ciki shine wannan dai cacan da wannan ya kawo wannan ya kawo wani ya kwashe a shine dama muqamara yawwa sai wannan kuma kun ga menene akwai mafsada a cikinta a dukiya akwai cutar mutane ko to yace galibi suna magana sai su tsaya akan waɗannan mafsadodin su ce saboda su ne aka kawo wannan shari'ar sai ce suka manta da ɗaya gefen inna ma yuridu shaytan an yuqi bainakumul adawata wal bagba yace suna ambatan wannan sai ce wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati din nan yace ba kowane malaman usul fiqh suke mai da hankali akan wannan su ce shan maye da caca shedan yana amfani da su ne dan ya kange ku daga zikirin Allah dan ya kange ku daga sallah yace da yawa suna biji suna kauda kansu daga wannan maqsudin yace shi kuma maqsudi ne man illa ce mansusun alaiha wa munasiba yace af yace ita ce ma tafi munasaba da kowanne abu in shaidan ya sa ka maye ko ya sa ka caca ta hanyar mayen nan hankali zai tafi za ka yi abubuwan da za ka samu mafsada za ka rasa kuma maslaharka an gane wannan abu sannan kuma ta hanyar caca za a samu adawa to sannan ɓangaren kuma ɗaya ɓangaren zai hana maka zikirin Allah zai hana maka sallah to a hana maka zikirin Allah a hana maka sallah an hana maka wani maƙasudi na asali da aka yi ka domin sa yace to galibin malaman usulul fiqh ba wannan suke mai da hankali a kansa ba ma'ana dai wani bangare ne na aqida da sukan bar shi su tsaya kan maslahar abin da ya shafi duk abin da zai koma zuwa ga wancan hibzun nafs hibzun nafsi hibzun nasl hibzu kaza da kaza yace hatta hibzud dini suna nufin hibzuhu zahiran ne shi sa maganar a kiyaye shi kar a kawo masa barna kar a lalata shi ba maganar a gina zuciyar dan adam ta samu ubudiyya ba wannan dai ra'ayinsa ne ban sani ba kila wasu malaman usul fiqi su ce suna da martani a kai ko wani abu amma abin da yake bayyanawa kenan kuma abin da malam ibnu qayyim yake so ya gaya mana a wannan wuri in ba mu fahimci wancan bala Allah nan din mu kasa fahimtar sa shi yasa na koma mana zuwa ga wannan asali wani ƙari da suka yi yana cewa shi dan adam an halicce shi dan ya zama bawa ga Allah kuma yake cewa duka awamirin Allah umarni da Allah ke bayarwa dukkaninsu maqsudatun lidatiha shi hani a hana ka yin abu na laifi shine maqsudun li ghairihi la li dhatihi amma awamir maqsudatun li dhatiha me yake nufi da wannan abu yace duk abin da aka ce ka aikata to in ka aikata shi akwai alheri kuma idan baka aikata shi ba to sai ka aikata wani abu kishiyarsa a madadinsa duk wanda aka ce ya tauhidi bai yi tauhidi ba dole ya yi mai zai shirka duk wanda aka umarce shi da sunna bai sunna ba dole zai mai zai bid'a to shine abin da ke nufi duk wanda aka ce da'a ga Allah bai yi ba to zai da'a ga wani Allah saboda me saboda ita da'ar ita kanta tilas ne a same ta kuma jikin dan adam da ruhinsa yana buƙatar da'a ga Allah tilas babu dama a ce ka zama baka buƙatar bautar Allah wai kana bautar Allah ne dan ka samu wani abin amfani ce duk wannan maksudin ba daidai bane masu wannan harkokin su suka batar da mutane suka sa su a waɗannan abubuwan ina nufin masu falsafa da mutakallimu a ce kana bauta Allah ne saboda ya baka lada mun gane wasu kuma su ce a suna bauta Allah ne su ba dan ladansa ba kaman sufaye suna bauta Allah su ce wasu ba sa bauta Allah dan aljannarsa ko dan tsoron wutarsa ai kana jin wasu sufaye suna faɗin wannan abu to duk wani yana cikin bata bautawa Allah dole ne ka hada shi waɗannan abubuwa ɗin shi kansa ka bauta masa kana buƙatar tilas ka zama bawansa kana bauta masa sannan kuma ka ɗora abinka akan haufi da raja'i shi ma wata ibada ce tilas dole ka tsoraci azabarsa dole kuma ka ƙaunaci kai kuma yi fatan rahamarsa da aljannarsa waɗannan abubuwan dole ne a same su baki ɗaya saboda nassoshi sun zo mana da su kuma su ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa ban sani ba ko kun gane me nake faɗa game da hmm gurgudan hali ko sosai an fahimta to mu bashi haka akwai wata magana bari in karanto mana ita da ibnu taymiya ya ambata la'alla kila ku gano wannan magana da yake so ya faɗa ya faɗi wannan magana yana cewa laysa al-maqsudu bid-din al-haqqi مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية yace maqsudin dalilin da yasa ake yin addini na gaskiya ba kawai dan a samu adalci bane shi yasa za ku ga wancan masu falsafa da nake ambatawa duk zancen su yana kan maganar tabbatar da adalci a bayan ƙasa ko ba haka bane yanzu masu magana akan siyasa akan abubuwa kullum zancen su shine a yi adalci duniya ta yi daɗi haka ne ko ba haka bane galibin masu maganganu akan waɗannan abubuwan zancen su ba zancen mutane a taimaka musu su rayu rayuwa mai kyau su shiga aljanna a lahira ba mai mulki a siyasance ba ruwansa da wannan haka nan kuma masu mai da hankali kan falsafa ku dubi musamman rayuwar yan abokwance mai rayuwa yana kallon rayuwa abokwance kawai ba a addinance ba tunaninsa shi ma ke kullum zancen a gyara ƙasa development a samu kaza ci gaba menene a gyara titina a yi asibiti mai kyau kowa ya wane ne tattalin arziki ya bunƙasa ko ba haka ba zancen baya wuce waɗannan abubuwa amma zancen manufar ana shugabancin al'umma dan a taimaka musu su rayu a duniya rayuwa mai kyau kuma in sun mutu su shiga aljanna ba ruwan masu shugabanci da wannan harka ko ana zaben su don wannan kuma ba sa sa wannan ɗin ma a cikin manufarsu su shi sa harka addini ba ta da muhimmanci a wurinsu harka addini suna yin ta ne su ji cewa ai su ma sun taimaka wa addini shi kenan abin da ke shigowa amma zancen cewa daga cikin mas'uliyarsu su taimaka wajen shiryar da bayi yadda duniyar su zauna lafiya su ji daɗin ta kuma a lahira su shiga aljanna sam ba shi bane maqsudinsu ina jin ba mai musu akan wannan yawa to shine sai yake sai yake cewa kama ya quluhu tawa'ifu min al-mutafalsifati fi maqsud an-nawamis wan nubuwat kamar da yan falsafa suke cewa wannan shine maqsudin shari'o'i nawamis din yana nufin shari'o'i da suka zo ta hanyar mala'iku da Allah ya aiko mala'iku su kawo ta hanyar annabawa shine nawamis wan nubuwat da kuma annabawa أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه في معاشهم في الدنيا kawai ma'anar dalilin da yasa aka turo shari'a ya yi wallazina amanu ku yi kaza kada ku yi kaza amfanin shine an sako wannan shari'a ne don ku ji daɗin zaman duniya ku kun yarda da haka ba dan haka ba saboda buƙatar kanta ku zama bayi ruhin yana buƙata ba yadda za a mu rayu mu ji daɗi in ba Allah ne abin bautar mu ba ba maganar wai in mun yi za a samu adalci a bayan dul a bayan ƙasa kaza da kaza da kaza za a samu masalih din nan da ake faɗa shikenan idza tahaqqaqat tilka al-masalih al-madhkura shikenan kuma duniya ta yi daɗi shikenan zance ya kare a'a dole akwai maganar lahira a ciki kuma galibi maganar lahirar ba iya maganar abin da ya shafi tahzibin akhlaq ba shine shi ba da ibnu taymiya faɗa shi galibi in suka zo magana akan abin da ya shafi lahira sai kaga sun tsaya akan cewa ka gyara halinka ka zama mai gaskiya ka zama mai riƙon amana yace zaka ji mutane da yawa suna mai da hankali akan wannan gaskiya ne amma ba shi kadai ake bukata ba shi ma sun kalli iya waɗannan ne yace saboda idan ya gyara maka duniya don in kai gaskiya wajen mu'amalar ka za a ji daɗin mu'amala da kai riƙon amana haka ba a cin bashi a kibiya ba a kaza ba a kaza ba a kaza wanda zai sa mutane su ji daɗin mu'amala da kai kaga duk abin farkonsa da ƙarshensa a ina ne duniya ce amma maganar cewa a tuna maka rayuwarka fa in ba zikiri ba za ta tafi ba rayuwarka idan babu tawakkali ga Allah ba za ta tafi ba rayuwarka idan babu wannan nufin cewa kai bawa ne Allah shine ubangijinka kuma tilas in ba shi ba za ka rayu ba in ba wannan bautar da kaskantar da kan da bukatuwa zuwa gare shi da risinawa zuwa gare shi babu alheri kuma ba za ka ji daɗin rayuwa ba wannan ba kowa yake mai da hankali akan wannan ba shine zancen kuma da malam ibnu qayyim ke Allah ya sa ku gane wannan zancen to sai yake cewa bin nan min alqanun aladli alladhi yantazimu bihi ma'ashim ila an qala wa haula almutafalsifatu as-sabi'atu المبتدئة من المشائين ومن سلك مسلكه من المنتسبين إلى الملل في المسلمين واليهود والنصارى يجعلون الشرائع والنواميس لوضع قانون تتم به مصلحة الدنيا لكم قالوا يتي ومصلحة ومصلحة يوا ولهذا la ya'muruna fiha bit-tauhidi ita ce yasa ba za ka ji suna umarni ayi tauhidi ba wa huwa ibadatullahi wahdahu wala bil amali lid-dar al-akhirati wala yanhauna fiha an ash-shirki baka jin suna hana shirka bal ya'muruna fiha bil adli was-sidqi والوفاء بالعهد ونحو ذلك من الأمور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها أما ذاك سنة شوى أي غسكيا أي لقم أمانة دا سولانسو أي هكا أبو يجي to shine abin da ke faɗa ya ce ku wannan abun ko da gaskiya ne to ku ƙara wata gaskiyar tare da ita shi nan bayana cewa sun yi kuskure gaba ɗaya zancen da suka faɗa ba haka yake ba a'a haka yake amma akwai abin da suka manta in dai an musu adalci in kun fahimci nan ma'ana nan da masu usulul fiqh da masu wannan fa karku sai yana sukan usulul fiqh ba yau kar ku fahimci wannan mu kan duk yan usulul fiqh ne nan yau amma zancen da ake yi shine waɗanda suka assasa abin tun farko sun gino shi akan wannan suka manta wannan bangaren ba sa zancensa shine kawai zancen da yake amma masu laifi kamar su da masu falsafa masu ilmin kalami waɗannan da sufaye waɗannan sun kauce wa asalin maƙasudin shari'a ta sunnanta a bautawa Allah maɗaukaki kuma ga abin da ake samu sakamakon bautawa Allah in kuka haɗa da insha Allah wanda zai samu darasin da muka yi na tajiridi tauhidul mufid ya kai wajen darasi biyar a wannan matsalar mun daɗe muna yin sa a cikin ƙarƙashin wannan mutum darasi shida to malam ya rike darasi shida ne akan wannan abu zai amfani mutum ya haɗa su da wannan zancen na ibnu qayyim insha Allah dan a can din mun koma hallita fan gwargwadon wasu daga cikin maganganun da su waɗancan yan falsafan suke faɗi da maganganun su da su da sufayen da sauransu me makasudin su akan wannan zancen mun kawo shi a lokacin mu bar shi haka iya wannan zancen insha Allah fata na dai an gane ba surutu kawai ne ba yau to mu karasa sai ce bal za mu tashi ko sai ce bal kai inda zancen yake shine ibadatuhu wa ma'rifatuhu wa tauhiduhu wa shukruhu qurratu ainil insani bautawa Allah da sanin Allah da tauhidin Allah da gode ma Allah da yaba masa qurratu ainil insani wannan shine ainihin farin cikin dan adam duk inda dan adam yake son farin ciki in ba shi da waɗannan to wallahi ba zai sami ba shi ma wannan ina jin ba musu akan haka masu farin ciki suna farin ciki wani zai sha giya ya farin ciki ta hanyar saban Allah wani ya aure ya farin ciki ya kuɗi ya farin ciki ya mulki ya farin ciki amma abin da ke faɗa mana shine wannan farin ciki wani iri ne temporary kuma farin ciki ne da ake azabtuwa da shi amma farin ciki da wamamme shine farin cikin da'a ga Allah ka rabu da sabon Allah kuna shiri da Allah zuciyarka tana tare da Allah tawakkalinka tsoron Allah san alheri kullum waɗannan abubuwan su ne za su sa ka ji kana farin ciki haka ne kuma haka ne to shine abin da yake faɗi yace wa afdalu lazzati ruhi wal qalbi wal janani shine kuma mafi muhimmancin mafi falalar jin daɗin da ruhi zai samu da zuciya da jana waɗannan duk suna ne abubuwa uku ne duk sunansu abu ɗaya ne yawa ruhi rai da kalbi da janan kuma ma'anarsu ɗaya wa atyabu na'imin nalahu man kana ahlan li hadha sha'ani kuma shine mafi tsarki mafi daɗin ni'imar da duk mutumin da ya zama ma'abucin wannan sha'anin ne in dai kai ma'abucin tauhidi ne to mafi girman abin da zaka samu shine wannan zancen wallahu almusta'an wa alaihi tuklan Allah shine abin neman taimako gare shi kuma ake dogara to sai ce wa laysa almaqsud bil ibadati to yanzu zai kawo wadancan maqasid din da wadancan mutane suka faɗa ya faɗi cewa ba haka bane yace wa laysa almaqsud bil ibadati wal awamir al mashaqqata wal kulfata bil qasd al awwal ibadoji da Allah ya umarce mu mu aikata sallah azumi zakka hajji da'a ga iyaye da sauransu da sauran umarni ba maqsudin su na asali na farko shine mu sha wahala ba har yana faɗin cewa kun san lafazin taklifi kulfu la yukallifu ko yawwa yace lafazin taklifi bai taba zuwa a qur'ani ko a hadisi an kira al'imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wal nabi wal a'malu salihah a kira su taklifi ba yace duk qur'ani ba inda aka faɗi wannan an yi amfani da taklifi ne fi ma'aridin nafi dan ya nuna mana cewa asalin umarni ba a yi shi don taklifin ba in ma akwai wani abu taklifi to la ya tajawazu qadra al-wus'i in akwai wani abu ma na cewa an ce kai to bai wuce abin da zaka iya ba shine abin da ake nufi la yukallifu Allahu nafsan illa me wus'a Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya yace duk inda ka samu lafazin takalifin nan a wannan irin sigar yazo a babi a tsari na nafiyu ba a zo da shi a ikrarin cewa Allah ya wahal da ku ya dora muku abu kaza ba an gane abin don haka da imani da sauran ayyukan alheri ba abubuwa ne na wahala da aka dora mana yace shi yasa aka samu kuskure a gun waɗanda suke ganin lada ko kusanci zuwa ga Allah yana samuwa ne bi qadri mashaqqati wai gwargwadon wahalar da ka sha gwargwadon ladan da zaka samu yace wannan maqsudin ba haka bane akwai wasu abubuwan da akwai wannan a ciki in ka sha wahala zaka samu lada gaskiya ne to amma ba shine maqsudi ba ba dan haka akai ba a'a dan ibadan shine har ya jero yace an umarce mu ne da mu yi sallah saboda sallar maqsuda ce ana son ka zama bawan Allah da za ka yi sallah yace ya umarce mu da haji saboda mu je mu bauta wa Allah a waɗannan wuraren da yace a ce ya umarce mu da jihadi litakuna kalimatullahi hiya al-ulya ba maganar kawai dan duniya ce daɗi bane a'a kalimatullahi hiya al-ulya shine maqsudin jihadi to waɗannan abubuwan yace akan manta da su sau da yawa alhali ku sune asali dan mu'tazilawa suka zo su suka zo da wannan lafazin na taklifi har ake kiran shari'a kamar asalin ta taklifi ne wannan kuma fa ba shi ma abun suka bane dangane da abin da zaka samu a cikin littafan shari'a usulul fiqh da fiqh da ake magana mukallafi da sauransu ba wannan ake zance ba a'a waɗannan an yi amfani da su ne dan yadda abin ya taho mutane su fahimce shi cewa mutum yana cancantar a dora masa doka ne in ya kai kaza ma'ana ya zama cewa mas'ulun ne an a'malihi yayin da ya kai wannan matsayi in ya kai shekara sha biyar ko ya balaga shine wanda yake ya balaga za a iya dora masa shari'a to ba wai saboda lafazin dorawa din shine makusudi ba a'a cancantar a bashi lada cancantar a dora masa zunuban laifin da ya aikata shi ake nufi da taklifi din ba wai saboda asalin shari'a wahala ce ake dora mana har balantana mutum ya rika jin cewa ai wahalhalu ne duk tsanani ne duk wahala ce da sauransu ba haka ake so ba sai ce wa in waqa'a zalika dhimnan wa taba'an fi ba'dha duk da cewa akwai waɗannan abubuwan a kunshe a cikin wasu daga cikin ibadojin kuma wasu sun zo ta bangaren taba'i bi ma'ana sun bi asalin ne ai wasu daga cikin ibadar to amma dai ba su ne maqsudul awwal ba لأسباب اقتضته لا بد منها saboda wasu sabubba da suka wajabta haka yanzu kamar aikin haji ba wanda zai aikin haji sai babu wahala to amma shin asalin dan aje a sha wahala aka ce aje a haji yawwa to shine abin da yake nufi ba a shar'anta aikin haji dan aje a sha wahala ba A, ina ce wahalar sai amma mutum yana dawowa ya manta ta zai zai je ya biya kuɗin baɗi ko amma lokacin da yake sa'ayi ya gaji din nan sai ka ji wani yana cewa kamar anya baɗi zan zo ana samun wannan ko idan ya je wurin jifa din nan an matse shi ya ganshi an kwansar da shi a asibiti sai shi anya baɗi ko zan zo yana dawowa in yana da kuɗi ko sai ana buɗewa an fara ba da kuɗin ajiya zai je ya kai yana so ya koma duk musulmi a kowane lokaci yana sha'awar ya koma haji duk ko ka yi sau ɗari to kana sha'awar an ce a zo suwaye za su za ka ji kana so ka je ba dan komai ba inda wahalar ake kallo da mutum sai ce ba zai je ba shi ya daina zuwa kamar da zaka samu wasu suna yin wannan a ce aya mun sai dai mu je umara hajjin nan da wahala wannan karkacewa ce ta same su a zuciya yau babu mutumin da zai zai samu damar da zai je haji ya ce baya sha'awarsa an gane wani abu ina za mu tsaya saura minti kaɗan sai ce hiya min lawazimi hadhihi an-nash'a yace waɗannan wahalhalun da sukan zo cikin wasu daga cikin ibada yana cikin abubuwan da suka lazimci wannan farin asali na ibada da aka umarni fa awamiruhu subhanahu zaka umarnin ubangiji subhanahu wata'ala wa haqquhu alladhi awjabahu ala ibadihi da kuma haƙƙinsa da ya wajabta shi akan bayinsa wa shara'i'uhu da shari'o'insa allati shara'a halahu wanda ya shar'anta su a gare su hiya qurratul uyuni wa ladhatul qulubi waɗannan abubuwan ana buƙatar su al-maqsud al-awwal cewa su ne farin ciki su ne kuma jin daɗin zuciya wa na'imul arwahi su ne jin daɗi da ni'imtuwar su kansu rayuka ɗin wa sururuha da farin ciki wa bihi sa'adatuha wa falahuha da wannan ibadar ne ma za mu samu murna da samu farin ciki mu samu jin daɗi mu ji cewa mu bayi ne na Allah wa kamaluha a ciki ake samun kamala duk kamalar ɗan adam in baya bauta Allah ba wata kamala duk kuɗinsa duk girman rawaninsa a sarauta duk girman matsayinsa a siyasa in ba mai bauta Allah bane duk shirme ne haka ne ko ba kawai ba ba shi da nutsuwa masu kuɗi nawa ne suke da nutsuwa yanzu in kuɗi na sa a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ya kamata a ce masu kuɗi sun fi kowa kwanciyar hankali ko amma sun fi kowa tashin hankali talakan da ba shi da komai da za a hauro katanga a kashe shi saboda shi cikin nutsuwarsa yake kwanciyar sai baccinsa shi ko wannan an yi ɗakuna goma sha nawa duk ya baddama mai ba a cikin su yake kwana ba sai ya tafi dan wani wuri dan kaɗan inda ya ni'imar da katon gado babba na alfahari sai kuwa ba zai je na saboda yan fashi sun san nan za su zo sai ya tafi ɗakin wani ko mai gadi ma wani ma ya je kwana ana wannan ko ba saboda me saboda asalin waɗannan abubuwan ba su ne suke haifar da farin ciki ba farin ciki yana da ka zama bawan Allah ka zama kana tare da Allah kana zikirin Allah ya zama shine ghiza'in zuciyarka duk mutumin da ya rabu da zikirin Allah ta ba shi da wata alaka kuma da zai samu tsakaninsa da Allah ta nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya sai ce bal yawa wa kamaluha fi ma'ashiha wa ma'adiha da kamalar da za a samu a rayuwar duniya da kuma makoma bal la surura laha babu farin ciki wala fara'a wala lazzata wala na'ima fil haqiqati illa bidhalika sai da wadancan abubuwa ne kama qala ta'ala kamar da Allah madauke ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur kuji ya ku mutane haƙiƙa wani wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa shifaa'un da waraka lima fis sudur ga abin da ke cikin zukata waraka in ka samu waraka zuciyarka ta warke daga munafinci daga hassada daga kiyayya daga kyamar shari'ar Allah to ka riga ka warke amma in har baka warke daga waɗannan abubuwan ba to kana da cuta cutar da tafi ta jikinka wanda a yanke maka hannu a yanke maka kafa a yanke wani bangare na jikinka saboda cuta zuciyarka ta zama tana da lafiya a barka a cikin wannan halin da a ce kana da lafiyar jiki amma baka da lafiyar zuciya daka wa shifa'un lima fi sudur kuma wannan shari'ar ita ce hudan wa rahmatun lil mu'minin wannan abin da Allah ya aukar na shari'arsa da wa'azin nan babban abin da shi ne warakar zuciya sannan shiriya ce sannan kuma rahama ce ga mumine rahama ta duniya da lahira shiriya a dora ka akan hanyar yadda zaka je lahira zaka duk zancen wallahi duk abin da za addini a ce ba zancen lahira a cikin sa to babu magana sai ce qul bi fadlillahi wa bi rahmati ka ce da falalar Allah da rahamarsa fa bi zalika falyafrahu da wannan za ku yi murna huwa khairu mimma yajma'un a shine mafificin fiye da abin da kuke tarawa sai kawo mana tafsirin wannan kalma ina ga akanta za mu tsaya ko wannan aya da abin da malamai suka ambata na fassarori dangane da ita ko ya kusa karewa ne babu za a yi kare sawa bai kai minti biyar ba ya kare ainihin na kula yana gaba na shi abin mu tsaya nan ba kuma ai ba wata gaggawa muke ba mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi akan fassarar wannan aya din da alakata da zancen da muke da kuma mai as-salafu salih suka fassara a wannan aya da ita ina fata dai abin da ake so a faɗa din ya bayyana an fahimce shi Allah maɗauki muke roƙo ya kyautata mana zukatanmu Allah ya tsarkake mana zukatanmu Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya duk abin da zai karkatar da mu daga kanta Allah ya kaɗe shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk